من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين 21 ga watan Muharram wanda yake daidai da shekara ta 1443 har ila yau kuma yau shine 30 ga watan august shekara ta 2021 da izinin Allah cikin wannan daura da muka faro za mu ci gaba da karatun wani littafi na al-mufid fi ilmi tajwid wannan kuma shine darasi na biyar Allahumma nas'al inna nas'aluka as-sawaba wa na'udhu bika min al-akhta za mu tashi ina ne malamai na'am baiti nan nawa masha Allah alirigam a wannan kwababin na da muhimmanci da dama mutane ba sa fahimta akwai wani da ana musabaka ya karanta yasin wal qur'anil hakim sai muka ce to ya koma ya haɗe sai ce ana haɗewa ne ya ce a ok a koya ce ba haɗewa ne ɗayan bidi sai muka ce a to kai ba koya maka ba kenan to za ka iya haɗewa ne za ka iya haɗewa to in za ka haɗe shin a rigwa da hafsu ya za ka yi za ka yi idigami ne kuku za ka yi zahari to malake ce mana wannunu min yasi na fa'alan mudgamun filwawi bilhulfi nuna walƙalami كذاك من تعصين عند الميم في السورتين فاستفد تعليمي تو والنون من ياسين كاغا idan kace ياسين والقرآن الحكيم idan da zamu rubuta kun ga ai wannan muna cewa ne ya sin ba ga nun sakina ba wal qur'an to an gazo zaka idgami ne cikin wawun din nan koko ya zaka yi haka nan ma nun wal qalami wa ma yasturun aga muna karanta ni hija'uhu ala thalathati ahruf ko nun wal qalam to ya za karanta shi na'am wal qur'an ko jamil jiddan kaman to sin mim shima kaga to sin mim ko to ya zamu yanzu shine malam zai mana bayani bismillah na bari mu huta to amma kuma dazu su nike ganin wata manzuma akan tarbiyya ya kamata mu karanta ta so bayan wannan dauran da yan kwanaki kuma za mu sake ɗora wata tunda da ana ta dan hutu haka manzuma na shek nasir sa'adi mun yi ta amma za mu sake maimaita ta na wannan alƙa'idul fiqhiyya insha Allah eh na qawaidul fiqhiyya zamu karanta ta insha Allah sai waccan nan manzuman na tarbiyya ita ma za ka nuna maka ga yanda yake kamata ka tarbiyyace danka wajen karatun Qur'ani wajen sallah wajen kaza wajen kaza wajen kaza ni dai ban taba ganin abin nan manzuma akan tarbiyya kaman ta ba sosai kuwa so waɗannan biyun dai zamu fara yin su da wani dan littafi haka kan usul fiqh insha Allah ta'ala Allah shi ya sani mana malam sai ce wa nunin min yasin fa'alam mudgamun kaga nunin ta yasin mun tsaya kan sinun amma nunin muka ji a ƙarfi to idan ka sadar za ka idigamin ɗin nunin cikin wawun filwawi cikin wawun za ka idigamin bilkulfi amma da fuskoki guda biyu wa nun wal kalam da kuma nun wal kalami kuma yasturun abinda yake son yi nuna mana duk mai karatu idan ya zo karanta yasin wal qur'an zai ji nunin sakina gaba kuma sai ya sami wawun to idan ka zo nan za ka yi idgamin nunin din cikin abin nan wawun din to amma nan malam yayi yayi yayi idlaki a wace riwaya za ka yi ko wace kira'a to a dai asabu za ka duba haka kamar su kalun kamar su warshu da sauran da suka yi musu mutaba'a su suke idigami amma bin nisbati liwayati hafsan izhari ake yi yasin wal qur'an kamar haka sin wa haka nan ma nun wal qalami wa ma yasturun shi ma izhari zaka yi to amma idan iyare zai zanto idan ka yi digami a ruwan warshi ko kalun misali shine kamar haka ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسترون ممكن تشنكو كذاك من تاسين عند الميم هكذا ما تاسين guda uku ne a cikin alkur'ani guda biyu namli da sha'ara'i da kasas sun zo da harfa uku tosimim za ka yi digamin don nonin din siyin cikin mimin wannan kuma mutafaka alaihi kun gani illa hamza shi ke yin izahari wanda khalab da khalab suka yi ruwa da gari shi tosimim siyin sai daure mim kai sai sai wuce ba idiga mishi a ruwayarsa mun fanci wannan ko Allah ka samu dace walaysa ba'da nuni ra'un walamun wala walamun wala walam bi kalmatin wala yajuzu lidigam wala yajuzu lidigam to duka ba a samu inda nunin sakina da lamun da ra'un suka hada kalma da ba sai dai a kalmomi guda biyu kun gane ko shi yasa ce walaysa ba'dan nuni ra'un wala lamun ai walaysa ba'dan nun walaysa ra'un wala lamun babu ba a samu nunin ballantana ra'un ba a gaban nunin sakina bi kalmatin amma a cikin kalma da wala yajuzu lidigam ko da ma an samu ba za a yi digami ba walau waqa'a kal wawu wal ya hatma kadha bihi an marin wayan muzanna zanma haka ne ko walau waka ko da masu zuwa kalma guda ɗaya ɗin buri ba za a idigami ba kalwawi kaman a ce an samu wawun waliya da ya'un hatman zai izaharin su wajibi ne kaza bin bi an harin bi an marin haka ne ko haka nan ma an mar wannan ba kalmar qur'ani bane amma na an samu nunin ne da mimun sun hadu kaga ya kaida idigami kamar ta yi ko to amma ba za a yi ba ba za a yi ba wayan mu kaga yan mu ga nunin nan saki nan ga mimu ko to ba za a idigami ba shi ma zamma zanma ba za a idigami ba shi ma wa nahwiha wa fin hama wa fin haman wa nahwiha wa fin wa fin mahall wajhani haqq kadhaka fi hanmarishin wa fin wa fin mahaq wa nahwiha da makamancinta wa fin maha haka nan ma in maha ita ba za a idigami nuna cikin mimu ba kun gane ko amma in ma haɗin nan shi alwajana akwai fuskoki guda biyu hak wanda ke ya tabbatu ka za ka fi hanmarishin za a yi zagami a kalmar hanmarishin wa fi wa fin ma hak shi ma duk za a yi zahari waɗannan ba kalmomin alkur'ani ba ne ko da ma cikin luga ne to su a wajen luga ɗin ne ka za su yi izahari da idigami amma wajen kur'ani ba kalmomin alkur'ani ba ne ballanta ma a ci za a yi maganin idigami ko kuma izahari malam ya di kawo su ne kawai domin ya dan cike fage waya jibul idgamu fi amanna minni wa anni qul wala yahzan waya jibul idgamu ya wajaba idgamin nunin cikin nunin fi amanna qulu amanna amanna ai kun ga nunin biyu ne ko to sai idgamu nunin cikin nunin da da minni da anni Ƙul wala ya hazan hakan nan ma wala ya hazanna ita ma za a yi idigamin nunin cikin nunin hukumul mim sakina hukuncin mim sakina in tas in taskunil mim wujuban udgimat fi mithliha wa inda ba'in ukhfiyat in taskunil mim idan mimun tazo da dauri fi mithliha wajen kwatankwacinta in in taskunil mim idan mimun tazo a gaban mimun sai mimin din tazo ta farko da tazo ta farko tazo da dauri to udgimat wujuban fi mithliha sai a idigamin ta wajibi ne a cikin kwatankwacinta lahum mathala kam min fi'a wa inda ba'in ukhbiyat aw ukhbiyat inda ba'in sai ikhfa'in to wajen ba'un bi gunnatin ikhfa'in da gunna kuma wa inda baqil ahrufi hakanan kuma a wajen sauran harufan qad uzhirat hatman wajibi ne zai izharin ta alal qawlil wafi bisa ga qawli bisa ga fatawa ko kuma bayanin malamai mafi mafi ƙarfi wal yahdharu tali min al ikhfa'i la hala dalwawi wa inda al fa'i shi can mai tufa ce mana wahdhar la dawawi wa fa an takhtafi ko wal yahdharu tali min al ikhfa'i mai karatu ya guji yayi takatsantsan da kan yi ikhfa'in ita nunin sakina ita mimun sakina lada ladal wawi wajen wawun yayi takatsantsan kada ikfa'inta wajen wawun wa indal fa'i da kuma fa'un shine mai kitabut tajwid kada da wa indal indal wawi wal fa'i ashaddu izharan ko na'am wa fakhim wa fakhiman ahruf al isti'la wa tilka sab'atun bila khafa wa fakhiman na'am na'am kace na'am nam al'ahruful mufakhama shukran harufin da ake kaura su al'ahruful mufakhama harufin da ake kaura su wa fakhiman ahrufal isti'la kai ka kawar harufin isti'la'i wa tilka sab'atun harufan guda bakwai ne bila khafa'i ba tare da boyuwa ba yajma'u haqid khussa dhamtin wamtana zuhur al-isti'la ma'a kasrin yaqa yajma'u haqid khussa dhamtin harfin ƙiz husa zamdin shi ne tattara harfin istila idan wamta na zuhurin istila amma an hana wamta na zuhurin istila yaka ma kasirin an hana tarkiki na harfin istila da ya zo da kasra ba za ka tarkiki shi kamar yadda kake tarkikin sinin ba to anan dai malamai sai suka fitar da maratib na tafkimi kamar haka malamai dangane da hurufin istila suna da mazhabu ba guda biyu al-mazhabul awwal mazhabin farko wa fi thalathu maratib akwai martabu ba guda uku shine mazhaban su ibnu tahan al-andalusi ibnu tahan al-andalusi cewa na martaban farko an yakuna harfin istila muftuhan akwai ne zaka samu harfin istila zai da fata kaman sabara sabira khaifin da khainin sai martaba ta biyu an yakuna harfin istila madmuman inda za ga shi zo da dhamma kaman subha khubra sai na uku kuma an yakuna istila maksuran inda za ga shi zo da kasra sibga sibga si si kaman khitba khitba khitaba to a duk waɗannan halayen ba za ka kawar ba za ka sayar da harfin istila'i ba za ka ba su kauri ne sai dai martaba ta uku inda ya zo da kasra shi za ka ba shi kauri ne amma ba zai kai na mai fata da dhamma ba sai ka yi abin da ke ce mishi a tarkikun nisbi a tarkik an nisbi khi khi ti tibaqa ti tsayi haka ba za ka ce ɗi ba in ka ce ɗi watan bahaushiya ce 'yan najeriya sikhriya sikhriya ba za ka sirra shi ga baki ɗaya ba sikhriya kamar haka al-mazhab ath-thani mazhab tabi'u huwa mazhab ibn al-jazari shine mazhab ibn al-jazari su sun raba harfan istila'i martaba biyar ne akwai al-maftuh wa ba'dahu alif inna wajadnahu sabira sabira ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله to inda harafin istila ya zo da fataha na gaban shi na da alif to wannan shine ke da martaba ta farko wajen tafkimi sai kuma inda harafin istila ya zo da fataha kaman sabara so sabara kaman khaza'in kaman kaman misali a ce ghafara gha to a wannan hali shi ke da martaba ta biyu wajen kawarrawa ba zai kai na farko ba sai kuma harafin istila idan ya zo da dauri kaman atas birun atas afwan e martaba ta uku idan yazun to madhmum subha su subha khubra tuba to wannan yana da martaba ta uku ne jin karrawa sai kuma idan yazo da fata da sukuni kawai ba da fatin atasbirun makhtum yuslih to wannan yana da martaba ta hudu wajen kawar rawa sai kuma mai martaba ta biyar shine inda harfin istilahin yazo da kasra khi khitaba sibga da sauransu saboda haka su harfin istilahi gaba kida ba a sirra su sawa'un ko sun da sun zo da kasra ne ko ba kasra sai dai kawai idan sun zo da kasra kaurin su na sauki ba kaman harfin istilahi ba wa mudda'ihi natiqun bil khalati haka ne lil kasri lil kasri bil fathi wa huwa mukhdi haka ne ko to to akwai waɗanda su suka ce ai ina harafin istilahi ko ya zo da kasara za a kawar shi kamar na farko shine sai malai ce wa mudda'ihi natiqun bil khalti wa mudda'ihi mai wannan da'awar cewa harafin istila idan yazo da kasara za a kawar shi natiqun bil khalti to yayi magana ne da abin da ya cakuda shi da sarransa ko kuma ya cakuda shi da abin da ke ba daidai ba saboda harafin istila'i lil kasra idan yazo da kasara ba za a bashi martaban bai fataha ba sai a siranta shi kawai shi ne ma da sai ce bilkhalti lilkasri bilfathi wahwa mukhti to yayi kuskure shi wanda ya bada wannan fatawa din fahya wa in takun bi adna manzila fakhimatan qata'an min almustafila haka ne ko fala yuqalu innaha raqiqa ka diddiha tilka hiya alhaqiqa fahya to su harfan na
wancan ya ɗauko rubuta wani fahiyya wani ta kun adna manzila manzila ya ce gama da kan imamu wani ya da gaba ne ko kasari kasari na ɗari da talatin da to na'am na fahimci gurin na fahimta na fahimta eh na ɗauko mawaƙan na mutawalli ne ko wa fahimul mutbaka minha akmala as-sada wa ta'a ujma aw uhmila ko to wa fakhimul mutabaka harfin itbaki min ha daga cikin harfin istila'i sune sad dad ta dad wadannan ka kaurara su akmal sune kuma watan harfin itbaki daga cikin harfin istila'i su suka fi kauri ne itbaki din su suka fi kauri as-sad wa ta kai akmala as-sad wa ta da kama cikin su guda hudun wanda suka fi kamala wajen kauri su ne guda biyu sadun da ta'un ujima shin an musu ɗigo kaman zod kaman zo au uhumila ko kuma uturika ba yi musu ɗigo ba kaman mene kaman an musu ɗigo ko ba yi ɗigo ba diddai ka kaurara su wa fahimin lamun milal jalala min ba'dil kasri wal imala wa fahimin lamun ka kawar lamun milal jalala idan ta zo a cikin sunan Allah kun gane ko min ba'di gairil kasri idan ta zo gaban wani kasara wato ma'ana idan ta zo gaban fataha minallahi zil ma'arij sai kawar lamun din ko kuma ta zo gaban dhamma ko kamar misali mene hadha khalqullahi fa'aruni madha khalaqal ladhina min dunihi wal imala kuma idan ta zo wajen wani imala fathu kenan za ka kawar ra lamun din kamar misali idan kana warshu min maqami ibrahima musalla za ka yi tagalif na lamun idan ka yi fathu amma ko idan ka yi idan ka yi takalil imala sugura to sai ka yi targikin lamun mu gane targikin tafkimi suna ɗaya daga cikin sufofi wanda suke bijiro maharafi wa in tufakhan ba'da ma umila aidan yakul ladayhim maqbula to wa in tufakham idan aka kaurara lamun din har ila yau ba da ma umila gaban harfin da aka mishi imala aidan kuma yakun maqbulan lirihim shi ma wannan zai zama karbabbe ne a wajen su ishara yake zuwa ga, ga riwayan susi riwayan susi inda Allah ke cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ko nara Allah jahra kaga za a kawar ko to arwan susi tunda an samu sakin a gaba wannan lamun din ta farkon sunan Allah to kana dama nare nare nare nare in za ka wuce sai kai kana dama kai kai imala nare Allah nare nare Allah kaga kai imala kuma kai taglidin lamun ko to in kai wannan shi ma yayi duka arwan susi karbabbe ne harfin ra'i sai harfin ra'un ku sani duk cikin hurufin lijaiya ra'un shine ko ya siffanta da siffofi guda bakwai na farko kenan duk cikin hurufin lijaiya ra'un shine harafin da yake da siffofi guda uku kishiyoyin juna na farko wa in kana lamun ma yana da wannan lamun ra'un ana tafkimin sa kaga kishin tafkimi ne tarkiki ko kaga taglif ana taglizinsa ana targiginsa kuma yana da fuskoki guda biyu in ka kawar ko kusi da ɗaya ne banda su banda ra'un da lamun ba wani harfin da ke da wurin wannan sifofin da ke cikin rubul ja'iyya wa raqiqir ra zati kasri wa raqiqir ra zata kasrin musjala wa zata taskinin talat kasran jala wa raqiqir ra kasirin ra'un zata kasrin idan ta zo ma'abuciya kasara kamar misali rizqa rizqa ri ri rijal rijal fihi rijalun yuhibbun to kasir rawu idan tazo da kasra ri ri kamar haka tazo da kasra sai kasira ta musjalan ai mutlaqan ko ina a cikin alqur'ani farkon farkon kalma ne tsakiyar kalma ne karkin kalma ne kasira ta wa zata ka taskinin talar kasran haka nan ma ra'un din da tazo ma'abuciya kasra amma abuciya sukunin da ta biyo kasra jala ita ma ya bayyana za ka sirrata kam mene kam misali muntashir shir shir qad qudir dir di dir sai ka sirra round din firdaus firdaus mun bance nan ko za ka sirra mu'assalan fi kilmatir mi fi kilmatir ra wa khala min harf al-istila ba'd musala نعم نعم to da yace can ibn juzri ba ce au kanat kanatil kasratu laysat aslaba to shine ne kisan yace maka ya ce ka kasiyar rawu idan ta zo da sukuni ko gabanta gabaninta akwai kasara ko sai ya ce mu'assalan kasaran da na asali ba ka da ya kudir kasara ta asali ne na yi a shekke ne idan kasan ta zo arida za ka mene za ka kaurata kamar mene kamar misalin inir tabtum inir tabtum amir tabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu mun gani to idan ta zo gaban kasara na asali zaka sirra ta fi kilmatin ra kasaran a cikin kalmar da ra'un din take wa khala min harfin istila sannan kuma kalmar tawo fintu daga zuwa da harfin is- daga zuwan harfin istila ba'du a gaba mausulan amma da aka sadar kenan na nuna idan an samu ga ra'un din da sukuni kafin da aka samu kasara ariza za a korara ko aka samu kasaran asliya ce amma gabar ra'un sake nan din akwai harfin istila'i ko maftu to sai a kaurara kaman qirtas qirtas ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه za a kawar rani anan tunda an samu harfin istila'i والخلف في فرق لكسر لكسر القاف وفرقة فخم بلا خلاف kaga nan yafi ibn jazari fasaha wal khuluf fi firqin li kasrin yujadu wal khuluf fi firqin malamai suna da fuskoki guda biyu a ra'un na firqin wadan sun ce at tafkhim wadan sun ce ay tarkiki fan falaqa fa kana kullu firqin firqin firqin idan ka kaurara ka bi ra'ayin wanda suka ce eh saboda harafin istila'i ne za a kaurara kafin kawai wanda suka ce eh mun ji harfin istilahi ne amma ya zo da kasara ko suka ce su sai su sai tarkiki shine li kasrin yujadu saboda kasan da ya zo harfin istilahi ya zo da shi wa firqatin amma firqa ai harfin istilahi nan maftu ne ko fahimi shi ka kaurara shi bila khilaf ba tare da ba tare da sabanin malami ba shi ma ya zo da kasra
a'a wajen fi firqa firqin ne harfin istilahi ya zo da kasara firqa ai shi yana da fata ne nan ko to shi fuska ɗaya ce kawai za ka kawar rani kawai za ka kawar rani kawai wa fi sukunil kafi raqiq intalat kasrata naw mumalan naw ya an sakana ya sakanat zaka sirra ra'un wa fi sukunil waqfi raqiq wa raqiq fi sukunin waqfi kasirar ra'un din inda tazo da sukuni intalat kasratan amma idan tazo gaban kasra shine fasbir li hukmi rabbika kasirara kun gane ko au asawir au asawir au asawira idan ka idan ka abin nan zaka sira shi ma au asawir au ah, afwan to wannan sai dai ya zama a ruwan warshi ne min asawir amma halatta lokaci ne ko zaka sira wannan amma idan an wuce to shi kenan za ka warra ne sai dai a wurin shi kawai awu malam ko kuma ta zo gaban harafin da aka mishi kafin gabanin harafin da za a mishi imala gaban harafin da aka mishi imala alif kenan kaman minan minan sayar sai ka sirrata min an sayar misali sai ka sirrata kun gani kaman a a duri kenan su duri da susi to wai au ya saka na ko kuma ta zo a gaban ya sakina sai ka sirata qalu la dhayr ka sirata nan min khair ka sirata wala yadurru al-faslu bayna al-kasri wala yadurru al-faslu harafin da ya rube tsakankanin kasaran da ra'un kada ya cutar da kai ma'ana kada ya hana ka sirrata bainal kasri kaman hijir hijir hijir hijir kaga sakin ya rubi tsakankanin kasar da raunin ko kasirrata warrabi sakinin ka ainal kitri sannan kuma da ra'un inda ta zo gaban sakin a lafazin ainal kitri wa asalna lahu ainal kitr to ita anan malamai sun tuka rijuna ilimi amma sai dai abinda suka tabbatar shine tana da fuskoki guda biyu kitur idan ka tsaya ake fa magana fa ba lokacin da ka sadar ba in ka sadar ai tana da tarkiki ne kawai wa asalna lahu aynal qitri wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbi so idan ta zo da kasra idan ta zo lokacin tsayawa kai shine kake da fuskoki guda biyu at-tafkhim wa tarqiq kun gane ko to amma malamai suka ce zaka duba halatal wasli me za ka yi mata targigi ko to idan ka zo tsayawa ainihin kitri targigi shi ya fi ƙarfi kun gani haka kalman misra misra misra musamman in ka tsaya kanta kun gani ko ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر مصر to anan kun ga ai ga kasara kafin ra'un din ko sakin ne rubi tsakankanin kasara da ra'un ita kuma sukun yanzu kasara ta zo da sukun yanzu ko to zaka sirra ta ne kun gane ita ma kana da fuskoki guda biyu zaka yi tarkibi zaka yi tafkimi amma halatul muslimi zaka yi mata tafkimi misra to tafhimi shi yafi karfi a misra kitri kuma tarkiki shi yafi karfi lokacin tsayawa duka kun gane shi ko waraumu haka hali littisali wala tukarrirha bi kulli hali waraumu ha raumu da zaka yi ga harka ka hali littisali kamar raumu ne wanda zaka yi halatul wasli بسم الله الرحمن الرحيم zaka dan fado da harafin kamar din da muka ce a baya wala tukarrirha bi kulli hali idan round tazo da shadda ko aka yi digami karkai takariri wala tukarrirha bi kulli hali misali min rabbihim zaka ji wani musamman sabon koyon karatun qur'ani أولئك على هدى من ربهم آه wannan takarir ba a san shi zuriya wa akfi takariran idan tushaddadu karka takaririn da yawa kai ka sauƙaƙa shi ba a san takaririn din takarir shine siffa guda ɗaya da a cikin tajwidi ba a san yautuwansa ana san ne kawai ka sauƙaƙa shi watan ka zo da shi kaɗan من ربهم من ربهم بسم الله الرحمن الرحيم كما هكا الله يقسم بدش نعم وما خلت من موجب التركيك هكذا فحكم حتى تفخيم بالتحقيق وما تلت وما خلت دي ان راء تو فينتو من موجب التحقيقي daga abin da zai sa asirarta mana idan ra'un tazo kaga gabanta ko bayanta babu wani dalilin da zai sa asirarta ko to fa hukumu hat tafkhimu ko kuma fa tafkhimu hukumuha tafkhimi shine hukuncinta bi tahqiqi wannan shine abin da yazo tare da tabbaci a cikin fatawan malamai hukumar alifu sakina hukuncin alifu sakina shi alif shi harafi ne wanda yake ba shi bai cin gashin kansa alif ba shi ba za ka ce tarkiki za ka mishi ba ko ba za ka ce tarkiki za ka mishi ba kai sai a abinda za ka yi za ka kula ne menene ya zo gaban shi ko kuma kafinsa shi ne kawai za ka lura shi wa ma a da a harfa lista ila'i wa lalama lillahi wa harfar ra'i wa ma a da a harfar istila duk abin da yake ba harfan istila'i ne ba wala lama lillahi ba kuma lamunce ta cikin sunan Allah ba shi yasa ya kawo ya idafanta wa harfar ra da kuma ra'un ko to farakikan hu mutlakan kasir da shi kaga shi ibn jazar ya fi fitowa da abin fili ya ce farakikan mustafilan min harufi wa hadiran tafkhima lafzi alifi illa alif banda alif fa hukum laha bima talat ita alif ka bata hukuncin ta ne da irin abin da ta biyo baya irin abin da ta biyo ta zo gaban sa kenan alifun idan aka samu kas idan aka samu fatha ce gabanin ta to sai a kawar ta ma afwan idan aka samu harfin istila'i ne idan ta zo gaban harfin istila'i sai a kawar alif kaman tola kaman khofa kaman sabira kaman mi kuma kaman ghaibin kaman qailin kaga ai alif ne gabanin ta ko to sai ka karata amma idan aka samu ya'un ni idan aka samu wani wannan to shikenan sai asirata ita alifun idan aka samu wani harafin istila'i ne sai asirata faraƙiƙan hu mutlakan illal alif fahkum laha bima talat kama wusif sai kai ma alif hukunci da abinda ta zo gabansa idan ta zo a gaban harafi ne na kawarrawa sai kawarrata idan ta zo a gaban harafi ne na sirra sai ka sirrata wannan point ne mai kyau mu kula da shi wa fahimanha ba'da ma qad fukhima wa ba'da ma ruqiqa raqiq fa'alama to wai dai dinka gane imam tibi sai ya kara maka gwari gwari fa fahimanha ka kawarra alifin ba'da ma qad fukhima idan ta zo a gaban harafin da aka kawarra shi watan gaban harfin istila'i sai ka kaurara ta wa ba'da ma ruqiqa raqiq sai ka sirrata a gaban harfin istila'i a gaban harfin istifali fa'alama to ka san wannan bayanin an Allah ramma game da maganan waƙan nan na aqwal mudud lazimun maganan maratib na tafkimi ka duba la'alul bayan la'alul bayan ko da kana da shi ma kuwa ai littafin ni na rasa abin da ya sani har yanzu ba a samun la'alul bayan ana kuma ya kamata a ci an same shi ana samun manzuma so sai ka sa ibrahim ya muka downloading na samu nudi la'alul bayan manzuma ce mai kyan gaske mai kyan gaske kusan za su yi kankan kan da sansabi da shafi don ita ma ta tattaro matsalolin masu mahimmanci na samu nudi to allah ka samu dace to wa atlaqat tarqiqa fi hal ja'bari haka ne ko wa raddahu fi nashr ibn al-jazari ko dake nan ne nan ne muke ko to wa atlaqat tarqiqa fi hal ja'bari al-imam al-ja'bari al-imam al-ja'bari wani da kare ne daga cikin dakarun malaman lugha kuma gashi cikin tajwidi shi a sheikh al'allama ibrahim bin umar bin khalil aljabari shi ya yi itilaki kan cewon alifin za su yi rata ne kawai warar da hubin jizari fiye shiri ibn jizari ya mai da wannan fatawan bai karba ba ya ce a ba za su yi alifin ba ba zai yi alifin ka ce ka yanke mishi hujja ba ka yanke mishi hukunci ba a'a sai ka kalli muke bayansa idan an samu harafin kawarrawa ne a bayan su to sai ka kawar harafin istilahi in ku an samu harafin kawarrawa ne sai ka kawarrawa ka kawarra idan harafin istilahi ne gabanin alif sai ka kawarra alif idan harafin istifal ne kuwa sai ka sirar alif mun fahimci wannan ko wa kana fi tamhidihi qad alzama tarqiqaha min ba'd lamin fukhima wa kana fi tamhidihi bayan ya kasance shi ibn jazari cikin littafin sa at-tamhid fi ilmi tajwid kad alzama ya lazamtar da tarqiqa hayin sirr sirra ta min ba'd lamin idan ta zuwa gaban lamun fukhima ulama din da aka warra kamar min Allah zaka sirra alif anan to amma shi ma ya dawo da kaban wannan lakinnahu an zalika ba'd raja'a wa qala inna hukma ha'an tatba'a lakinnahu sai dai ibn jazari da kanshi bayan ya ce za a sirar lamun idan ta zo a cikin yan waku duba da kyau gani kun ga su kansu dakarun malaman sai su bada fatawa kuma daga ba sai zo su soke ta ma'ana ya nuna rayayyu ne kullun suna bincike ne ba al-imam shafi'i Allah ji kansa shi ma lokacin da yake iraki ya bada fatawa kan wani matsaloli daban-daban makarantar sa iraki to bayan ya je misra ya kwashi ilimi daga malamai da littattafai ya ƙara cika ya batse daga nan sai ya jawo ya dawo da karakiyan waɗansu fatawa da ya bayar a makarantarsa ta iraki shi imamu shafi'i to wannan ya nuna mana cewa kenan mu ma kada ya zanto mu zauna kullum a hali ɗaya yi ta ƙoƙari kana bincike alhamdulillahi alhamdulillah waɗansu ku sai dai mu ƙara gode ma Allah kuma da roƙon shi ya ƙara tabbatar mana da ilimin tun da muka fara dauran nan gashi mun zo mun yi tufa mun yi jazariya mun yi sansabili shafi ko ga kuma shi muna yin almufid kaga manzumat guda hudu duka na tajwidi duk da su aka yi kaga wannan riba ce amma sai ka ji ka bincike malaman da ke kan tun haddan qur'ani sai ka ji hasan muhim wallahi malam sai an zo ana maganan wallahi malam in ya wuce kitabut tajwid galibi babu littafin da za su yi karantarwa wallahi to me yasa mu ba za mu zuciya ba in an zo sai a ce ai aji kaza sai su malam wani da wani habba habba me amfanin ka ilimin ka ba sai bunƙasanti ba sai ka je ka nemo da na so in yi tafiya yau to Allah dai bai kaddara bane amma insha Allah ta'ala ko cikin satin nan ko sati mai zuwa in Allah yadda tafiyan tana nan mun ma riga mun gama shiri yanzu Allah ne muke neman ya tabbatar mun da ita tafiyan da zan je nima na nemo ilimi saboda haka yan uwa mu dage wallahi kar mu tsaya mu dage ko ina kake ga malamin nan cikin iko Allah sun ta'ala yana zamfare ya zo nan Zaria IT na shi da sauransu amma ya ce sun ba zai zauna haka ba ina ne zai je da karo ilimi to ka gani to haka ake yi duk inda ka je wani mai waka yana cewa idan nazarta fi baladin fa kul baslaha idan ka sauka cikin gari ka ci albasanta ma'ana ka nemi inda ake ababai na ilimi ka karu kai ma to Allah ka samu dace saboda gaskiya in duk wallahi malamin da bai tashi ba ɗalibansa wallahi sai sun fi shi wallahi kuwa kuma karke fa in ba ka ba su tarbiyya cikakkiya ba sai sun dawo sun raina ka na taba ga muku makarantar haddan da aka samu yara pressure su wajen goma sha ɗaya ko biyu sai sun haddace qur'ani sai sun haddace za su ƙara ke suratul baqara da ali imran da nisa'i a cikin wajen wata biyu da rabi kuma su je su yi musabaka kuma akwai masu sittin da tafsiri ga kalmar ga haddan kalmar qur'ani ba su ƙara ke ba waɗansu kuma sittin da zalla aka kallafa musu abinda wata yarinya ta budu baki ta ce shine to in malaman za su iya su masu mana kaga shi sun gano na malaman wallahi ko malam wallahi malam ba musamman bahaushe wallahi musamman bahaushe nukan faɗa mana ku je shagon inyamarai sabon gari ko yare suna karanta suna shago ne suna siyar da kayayyaki amma za ka gansu da ɗan novel suna karanta suna improvement din vocabulary na su na turanci ko ba haka bane to to ni dai wanda sun suna yi ko sai ka je Kano ne zaka samu kanawa da Qur'ani idan sun gama abin da sauransu ko ba a kasuwancin yan kasuwa ba su tare da su za su koma gefe su titilawa ka gani ana reviving din hadda sannan kuma ana neman Allah ya sa albarka a kasuwancin to amma ba haushi akwai ban haushi Allah shi kyauta saboda haka wallahi malam malam babu abin da zai kara ma ilimin ka armashi sai kara tsoron Allah da kuma kara fantsama wajen malamai da kana hakarkin rayuwarka shine zai kara ma ilimin ka abin nan armashi amma muddin ka tsaya to sai dai Allah kawai tun ana malam mutum sai koma malam malam to kaga abu ya lalace kuma to ibn juzri lakinnahu raja an zalika ba'du ya dawo da karakiyan wannan bayan haka an zaka afwan an zaka ya dawo da kafatawan cewa alifin mutlakan kawai za a sirra ta idan ta zo a gaban lamun da aka warrata ya dawo da karakiyan haka wa qala sai ce inna hukmaha an tatba'a hukuncin ra'un alifun shine tabi hukuncin harafin da ya zo gabaninta in gabaninta harafin istila'i ne sai a kawarrata in gabaninta harafin istifan ne sai a sirrata kawai shine babban formula falam takuntu sababit tabkhimi ya kuma ce alifun ba za a ta kasance a siffanta ta da wata siffa ba wala in siffan tarki ba za a siffanta ta da siffan tafkimi ba wala bi tarkigin ba za a siffanta ta da siffan tarkigi ba ladar takasimi wajen kashe-kashe na haruffa sai dai kawai a dubi menene ya zo gabaninta huruful kalkala harfin kalkala wa khamsatun tusamma huruful kalkala likauniha in sakanat mukalkala ko ka ce alkalkala ko ka ce allakalaka duka ɗaya ne shine wannan ƙaran da mafitan harfi kan yi yayin da ka ɗaure ɗaya daga cikin harfan istila'i a kalkala din malam yake cewa wa khamsatun tusamma huruful kalkala akwai harfa guda biyar da ake kiran su huruful kalkala likauniha me yasa ake ce musu huruful kalkala likauniha mukalkala saboda ana mafitan nasu na motsi in sakanan idan ka ɗaure harfan yaba tagun ko ya jima'uha kutubu jaddin fawaffi to in baka san su ba kalman kutubu jaddi shine ya tattaro su fawaffi ka cika ka cika sa biha wa balig ma'a sukunil waqfi amma can ibn juzri ya ce wa in takun fil waqfi kana abyana to wa bayyanan mukalkalan isakana wa in kun fil waqfi kana abyana harafin kalkala lokacin da ka tsaya a kansa shi ne sautin sai fi bayyanantuwa ɓaro-ɓaro fiye da wanda aka wuce wasama izatil buruje ya fi bayyanantuwa to lokacin da ya tsaya ka tsaya akan su sai ka bayyana da shi da sauti bayyanani shine ce wa balig wa balig ka kai mu balaga wajen bayyana da harfin in kalkala ma sukuni lokaci lokacin da sukuni na tsaya ya biyo masa lakinna ma ma lakinna ma udgima lan yukalkal lakinna ma udgima lam yukalkal likaunihi fi ma yalihi dakhala lakin na ma sai dai lakin sai dai ma'udi khima ma'udi gima duk harafin kalkalan da aka yi digamin sa lan yukalkal ba za a mishi kalkala ba kaman bil haqq afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman hu ba za ka ce to za ka yi kalkalan na farko har ba zai yi ba tun da ya riga diga mishi a cikin nabi ko ba a kalkalinsa da harafin da aka yi diga abin nan nasa a ja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram zaka sika faɗi shi da shiddin sa ba za ka ce za ka yi kalkalinsa ba wa tabb wa tabb idgham mithlaini wal mutajanisain wa awwal al mithlaini adgham in warad sakinan sakinan illa an yakuna harfa mad wa awwal al mithlaini idan aka samu harafin mutamathilaini na farkon su yazo na'am likaunihi fi ma yalihi kad dakhala likaunihi saboda harafin kalkalar kad dakhala ya shiga ma yalihi cikin harafin da ke gabansa tun da ya yi digami ko? na'am likaunihi fi ma yalihi dakhala to afwan ni ne na kara sadar minni afwan ya faru ne unintentionally wannan karin kadin likaunihi dakhala fi ma yalihi harfin kalkala wanda aka yi digaminsa ba za ka yi karkarinsa ba me yasa saboda ya riga ya shiga cikin harafin da ke gabansa wata an riga yi idigaminsa to mita mathilaini wa awwalal mithilaini adigim in warad to wa adigim awwalal mithilaini na farko daga cikin mita mathilaini ka idigaminsa in warad sakinan idan ya zo da dauri illa an yakuna harfa maddin ina jin cikin sassabi da shafi mun yi wannan bayani ko sharaɗi ne mutamathilani suna da sharaɗa uku sharaɗin farko Allah ya kuna awwalu harfa maddin ba za a idigami ba sai inda harfin farko ya zo harfin maddin ne ba za a idigami ba misali قالوا وهم فيها يختصمون قالوا و ba za a idigamin wamu cikin wamu ba me yasa saboda wawun din farko harfi maddin ne fi yawmin kana miqdaru fi yawm ba za ka yi diga mun yawun ta farko cikin tabi ba me yasa saboda eh tamam haka ne kuwa Allah saka da alheri Allah ba da lada watan kana magana ne ko na abu bijiro mini kun ga duk muna karanta kira da sauransu ko don Allah ya yarda zuwa gaba cikin shekara mai zuwa za fa mu samu lokaci da za mu zo mu ɗauki kira'o'i guda uku riwayoyi guda shida sai mu zo mu dirasan wasu ayoyi in mun mu karanta da wacan riwayan sai mu sake ɗaukowa da wacan riwayan sai mu haka za mu rinka yi insha Allah ta'ala saboda mun yi ilimin theory din ko sai mu zo mu yi practical in Allah da zamu mu ɗauko shi tun daga farkon Qur'ani a hankali a hankali insha Allah ta'ala wa alaikun salatullah idan kana eh eh to ai mai sauki ne yanzu kaga yadda aka fitar da wannan to yanzu haka ake fitar da su masahib din hassan na kama yana nan da na basri yawwa kamar haka to wannan ya yi shi wacce shawarar ta yi gaskiya ne wacce nan shawara ta yi in Allah da zamu yi kokari sai dai kuma gaskiya a lokacin kuɗi ne ko za a bukata to mu kuma galibi gaskiya ɗaliban ilimi ba kuɗi sai dai menene in ba mu da shi amma kai ka san akwai wanda yake da kuɗin ka je ka kai mishi ai jihadi ne littafin alkurani ne za a yi mai hidima misali za mu yi karatu ne na riwayoyi guda hudu za mu yi riwayar shu'uba za mu yi riwayar ah, khalaf za mu yi riwayar khallad za mu yi riwayar bazzi kumbul ba musa masahib din babu to in kana da wanda za ka iya kai mishi kuka ka kai mishi kuka da allah muna son ne idan yana da hali ya taimake mu ya taimake mu za a fitar da masahib ne na ruwayoyi daban-daban a zuwa idarasar sana sai taimaka ya- ya ya taimaka ya bada kudin sosai kuwa tun yanzu ma muna da su mu mu rinka mu- mu mu fara faɗe yan uwa wa alaikum salamtullah malam abin da ya Allah
eh gaskiya ne haka yake eh ai duk yana da cikin karatu kaga wata malam Na'am.
kaman a baya an taɓa yin wani an tsari na safan nan da muke yin bukari eh to ya kamata a ci a jujuwan kai wannan tsarin Insha Allah.
ce duk wata wata da muke tarawa bayan school fees ake- gaskiya ne gaskiya ya ne kamata a ce wanda duk wata muna tara a shekara mu ga nawa muka tara Allah ya saka da alheri akwai da sauran to za mu yi wannan insha Allah za mu yi wannan tsarin barakallahu fikum gaskiya ne ya zama mu ma kan muna hobbasa Ah, yanzu idan Allah subhanahu ta'ala ya sa makaranta da dan dan dubu ɗari ne ga masu kamshi kamshi malam ba sai su dan cika dan dubu ɗari tara ba kaga miliyan ta samu kaga haba malam ka gani Allah ba da lada yayi Allah ka samu na yi asa a duniya da lahira to idan harafi na farko daga cikin mutamathilai ne zo da dauri kai idigamunsa misalihu misalinsa qad dakhalu balla kun gane ko amma idan ya zama na farko harfi halkin ne to ba za ka idigami ba mun bince wannan ko aha la kallazi yafi to anan Allah shi gafarta ma malam ya so ya kawo allazi yuwaswisu ne to wazani ba zai dauka ba idan ya kawo haka sai ya ce la kallazi yafi banda allazi yuwaswisu ne ka cire yafi din sai ka sa yuwaswisu a gurin a amma fa ta wajen ma'ana a zuciyanka zaka sa fa kun gani baya cikin baitin ka share kalmar ka sa yuwaswisu din ma wani ba zai dauka ba no a kwakwalwanka ne kai zaka kawo allazi yuwaswisu kaga ba za a idgami ba me yasa saboda yawon din farko harfu halkin harfu halkin ne a harfu maddin ne kun gane masha Allah wa qalu walla shi ma nan qalu wa hum ba zai iya yiwa ne ka ba shi yasa sai ce maka qalu walla ba za ka yi rigamin wawun cikin wawun ba A- a- saboda wawun harafin madda ne ko wa hukumu lima tajanasa bi mithli ma hakamta lilmithlaini hukuman lazima wa hakum kaman yadda ka idan mutamathalani sun hadu na farko yazo sakin kayi idgamin cikin nabiyinsa da sharadi idan na farko ba harfu halkin bane to haka ma wajen mutamathalani shi ma zaka yi wannan hukuncin shine wa hukum lima tajanasa bimithli ma hakamta kayi hukunci wajen mutajanisani shi ma idan mutajanisani suka zo su biyu harfi harfa guda biyu mutajanisani na farko da sukuni to na farkon sai ka mene na farkon sai ka yi idiga musu cikin na biyu hukumar lazima wannan shi ma hukunci ne wanda ke lazimi wajibi kazalima az- kazalima az-za'ika والمتجانسان للمعرفة متفقا بمخرج دون صفة to wajen hukuncin mutajanisani shi ma haka zaka yi idan ka samu mutajanisani na farko da sukuni kai idgamin su cikin na biyu wa awwala mithlin wa jinsin in sakan faddage ibn al-jazari ko masha Allah wal mutajanisani litil ma'rifa shi ma mutajanisani ka yi idigamin na farko in ya zo dauri cikin na biyu niltal ma'arifa yanzu ka samu sani matafaka amma wanda suka yi ittifaki fa bi makharjin wajen mafita duna sifa banda sifa kenan nan ya ka maka bayan hukuncin da yake so ya nuna maka zaka idigamin mutamathilan na farko idan ya zo da sukuni cikin na biyu sannan kuma sai kai mene sannan kuma yana son ya nuna ya fa'idantar da kai si- ah, ta'arifi na mutajanisani كالظالم أضاء كإذ ظلمتم والدالم أتاء قد تركتم Kai, wannan ya fi fasaha fa domin ga sun yadda ya tabo muka su kazalika man zalun tare ma'azza tare da za'in ka iz zalamtum walan yanfa'akumul yawma iz zalamtum haka ne wadda lima ta da dalin da ta'un tare da ta'un na'am eh laqad taballahu amma qad taraktum kalmar qur'ani ce wa taraktum ma khawalnakum ne shi ce eh amma ina son ya nuna maka wai dalin da ta'un kun gane kaman qad laqad tabayyana laqad taballahu qad tabayyana bima ahadtum kun gane wata ima'ata dalin wata ka'amanat ta'ifatun hakan da ta'un tare da dalin da kuma ta'un kamar misali fa'amana ta'ifa kai digami kamar misali kun fa afqalat da'awa Allah rabbahuma shine malam yace da'awa ba da afqala wanda yazo gaban afqalat wallami ma'ara'in ka har ka har ra'aytum da lam madra'un da lamun hada da ra'un ka misali ina shi ma nan hal ra'aitum ba harafin qur'ani bane ko sai dai ko ko harafin qur'ani ne har ra'aitum ina alaran mun ku tasu wannan ba shi cikin alqur'ani sai dai zama kawai lamu bal kamar misali bar rafa'ahu Allah نعم برانا بل بل طبع الله عليها أريوان دسكي بل نحن حتى ريم فطور دوري ما شمكو برانا قل ربي فقيسوا وافهموا كي قياسي أكن ودنن كما كفهمتشيسو نعم لكن أتى الخلاف في يلهذ يلهذ لدى ذلك مع ta janisin kalujida lakin sai dai afon na'am chom na'am lakin atil khilaf fi al-hazzada sai dai sabani na malamai yazo a yalhaz zalika yalhas lada zalika wanda ya zo gaban zalika ma tajanisin kadujida wannan an same shi ne wajen mutajanisani yalhas zalika amma a riwayar habs fuska ɗaya ne idigami kawai sai dai riwayar warshu ne ko kalun ɗayan suna da fuskoki guda biyu kamar na ba da kafi kamar warshu ne ko akwai fuskoki guda biyu idigami da izahari amma habs min ɗariki shatibiya wannan yana yana idigami ne kawai يلحث ذلك وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزيغ قلوبنا فالتكم وأظهرا كي إظهار سبحه سبحه karka idigamin ha'un cikin ha'un me yasa na farko abin da yasa shine Allah ya ku sharadi na biyu Allah ya kuna almudgamu harfa halqin can Allah ya kuna harfa muddin nan kuma Allah ya kuna harfa halkin idan ya zo harfa halkin ne to ba za a yi digami ba kamar ha'un ai na fitowa daga halko to ba za a yi digami cikin ha'un ba shine wa azhirin sabbi shine dalilin sabbihu izharin sabbihu ma qul na'am saboda qul na'am kun ga ai ana idgamin nuni sakina cikin lamun ko to ba a kuma idgamin duk wani harafin da aka idgamin nuni sakina cikin cikin cikinsa shi ba a kuma idigamarsa cikin nuna sakina din bayi bayi fasa ba zai baya yiwu kamar shi kamar wajen kul na'am kenan kadhaka la tuzigh qulubana la tuzigh qulubana kun ga sai mun kula nan wani sukan karanta da kafin ce guda daya rabbana la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qu la tuzigh qu mun gane haka ake karanta shi da izhari ba za mu yi digami ba saboda ghainun harfi halkin ne ko sai kuma falta kama hulhutu shi ma ba za ka yi digamin lamun cikin ta'un ba me yasa saboda lamun fil ne a nan ai da lamun lamun lismini to sai ka yi digami shamsiya kenan zai zama ko wa ya ya isna adhir qablahu ya yalla'i wa in hadafta hamza qabla al-ya'i منه لبزيهم ولبصري فظهر وأدج من طريق النشر نعم bari mu rubuta allo kafin mu je wannan bayani fadin Allah madaukin sarki wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum in muka lura da kyau zamu ga wallahi ya isna ga yawon ta mudda ko ga kuma yawan ta gaba to shi a wajen abu amurul basri yana karantawa ne babu yawon din walla iya isna walla iya isna kun gani amma kuma sai ya tabbatar da hukuncin tasiri ga alhamza din haka haka za a gani a cikin musafin ko? da alaman tasiri ga shi ga hamzan farko wallahi ya isna wallahi ya isna wallahi ya isna idan ka lura kyau ai kaman an samu ya'un ko guda biyu wani sai ce min bai mutamathile ne bari ya shigar kawai wa awwalin misalin waje sun insa kan fadda game wa ma kana min mithlani fi kalimatayhi ma fala budda min idgami ma kana awwala shatubi to shine sai yace ba za a idgamin ba izhari fa huwa yuzhiru wal ya qabla walla wal ya qabla la'i fi la'i aridun sukun aw waslan fa huwa yuzhiru mushila shatubi saboda haka za a izhari ne kun bance ne ko to Allah da fahimtar da mu izhari za a yana ba za a yi digami ba shi ne mala yake cewa ya isna azhir azhir ya isna kai izharin ya'un da ta zo gabanin kalmin ya isna ya'un nan da aka yi tasirin alhamza qablahu ya allahi ya'un ta allahi wallahi ya isna min al-mahid kai izhari kaga idgami wa in hadafta al-hamza qabla al ya'i ko da ka share hamza din gabanin ya'un din ya isna kaga ai ita allahi alhamzan ana tasilinta ne minhu da kalman libazihim garwayan bazi wal basri da kuma kiran abu amr al basri susi da hafsin duri fadhhir kai izhari wa adigi min tariqin nashr amma idan kana yin karatu ne da da da tariqan nashr taibatun nashr to zaka idigami ne shi to amma mun sha tubiya muke ko to sun shi sai ka idigami wa adhhiri sfah anhum wal aktharu fi mali ya halaka anni azharu wai malan ni har yanzu ina tunani ina wannan wannan cikin suratul suratul nasiati thumma idha sha'a anshara a ba shi ba wannan harfi ne koyi أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها من طريق الشاطبية ومن يسام تانيسكي تشيوك سكي كان تاني لسكت أقولهم كوبا كوبا كولا با إيه a sakatu ake yi a gurin a'a wani sakatu suke yi a'a da yawa sakta ke yi kuma min tariki shatabiya to amma kaga sai a kula domin hukuncin da bai kamata a yi ba kar a yi sosai Allah shi kyauta wa azhir isfah anhum wal aktharu fi mali ya halaka anni azharu wa azhir kai izharin fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun ko wannan zaka izhari ne saboda ha'un din ya harfa harkin ne wal aksaru fi mali ya halaka anni azharu mafi yawancin qurra'u suna izharin mali ya halaka ne illa ka zo idan wajen warshu shine gige da fuskoki guda biyu kamar yadda muka yi a risalatu warshin wa ta'afita min ahattu adgima wa min basatta wabki itbaqahuma to wa ta fitta kaga ta'un wajen ta'un min ahadtu adgim kai idgamin ta'un din suka ce wa ta wa adgimi ta wa adgimi ta fitta min ahadtu ahadtu zaka idgamin ta'un din ne cikin ta'un amma idgam naqis ahadtu a baki idan da kurma ne kurma zai kalli bakinka zai kama za ka faɗi ta'un din ne kun gane a have to amma ba za ka ba za a ji ƙara ba kuma saboda idigam ne naƙis ne ta'un aka wa mini ta so layu daga mu ƙawiyu fi da'ifi kun gane wa min basabta haka nan ma basabta karka idigami wa biki itbaqa kuma ka wanzar da idbaqi na harfin ta'un a waɗannan kalmomi guda biyu haka nan ma basabta la in basabta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak sai kuma farradtu farradtu shi ma ba za ka idgami kamil ba naqis za ka yi nakhluqukum adgim bila khilafi wala tubaqi sifatan lil kafi amma nakhluqukum wannan wal khulfu fi nakhluqukum waqa nakhluqukum mursalati wannan shi akwai fuskoki guda biyu ne amma malam sai ce adgim bila khilaf zaka idgamin kafin cikin kafin ba tare da khilafi ba wala tubaqi sifatan lil kafi kaka tabbatar da sifan kafin amma dai abinda malamai suka taba kai shine za a yi mene za a yi idgami za a yi zahari a wannan a wannan harafin hukumu lama'al hukuncin lama'al wallama min al adgi manha fi nisfin min alhurufi duna nisfi wallam kaga lamun min alta'al adigi man haka yi diga min tafi nisfin cikin wasu rabi min alhurufi na haruffa mana rafin Allah ya saka mala anan ba gota yi fa da yi ba yanzu idan ka dauko hurufi jaiya sai karba su kashi biyu kashin farko zaka idiga mun lama al cikin cikinta zaka idiga mun lama al cikin su amma banda kashi na biyu banda rabi na biyu shine ma'ana ka gaskiya ya fasaha wajen wannan baitin wallama min al adgi man hafi nisfin min al hurufi duna nisfi kun gane yawwa harufan shamsiya su ne rabi harufan kamariya rabi to sai ka dauko wani shamsiyan duka sai ka idigamin lamun cikin su fa haruful izhari zat tartibu kaga harufan izhari su ne ga sunan a wannan tsarin jam'uka haƙƙun haufuhu agiyabu to ga suna yi agibu ko jam'uka haƙƙun haufuhu agibu waɗannan su ne harfan lamul kamariya ga suna kai za ka yi zahari ne bil kamariyyatin latikar uzhiyar waɗannan su ne kamariyan da aka musu aka yi zaharin lamudin sammau ana kiransu da kamariya ko sammau bil kamariyyati takdirin bakin ba sammau bil kamariyyati allati qad uzhirat ana kiransu da huruful kamariya wanda ake zaharin lamun din wajen su wa bil shamsiyyati allati udgimat haka ne allati nan allati ne fa wa udgim bi shamsiyya kun gane wa udgimat bi shamsiyya ana idgamin cikin wa udgimat allati bi shamsiya ana idgamin ta cikin hurufin shamsiya wato lamun din ana idgamin ta cikin harfan lamun shamsiya sirru rahiman tafus difdani an da asu zurfu sharifan lil karam ya fita to wata luga ne na allati sai ce allat kaman allazi allaz ahkamul waqfi qad ju'ila as-sukun asl al-waqfi faqib bihi hatman to hukunci na tsayawa qad ju'ila sukunu an sa sukuni asalin lokaci zanto asalin tsayawa qif bihi hatman ka tsaya da sukuni wanda yake shine wajibi watan ka tsaya da sukuni shine wajibi asali ar-rahmanir rahim ka daure maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ka daure akwai biti da to baiti na bai bai shafi ne na 105 haka ne ko na gan shi walam takadhil lamu min qablil alif e kaga wucin nan lamun din lamu ta shamsiya ko kuma kamariya walam taka dhillami ai hadhihi lam wucin nan lamun din bata zo ba min qablil alif gabanin alif wa qabla hamzil wa hamzil wasli kasruha urif wa urifa kasraha an sa an fahimci mata kasra ne kabla hamzul wasli idan ta zo gabanin hamzul kafin hamzul wasli amene a wannan kaga bi salismul fusuku ba'dal iman hujrat ko to ibtida'an kana da fuskoki anan kana da fuskoki guda biyu ba gurin tsaya bane amma saboda karantar da yara alism da hamzatu wasalin shine muqaddam ka kuma iya cewa lism kun gane shi ne fuska na biyu to hamzatu wasu ɗin tukan zo ne da da wannan alifun a waɗin suna guda bakwai tukan zo ne da kasra kamar ismu kamar ibnu kamar mene imra'a imru'in ibnum ithnaini ithnataini to ahkamul waqfi kaju ila sukuni malamai sun yi sukuni asalin waqfi ya zama shine har asalin tsayawa faqif hatman bihi ka tsaya da sukuni din wajibi yayin da ka tsaya idan ka zo tsaya sai ka tsaya da sukuni wa haythu tulfa muharrakan bid dammi aw bil kasri rum wa ashmim aidan alladhi tarahu dum dhumma ko wa yadhtul fa muharrakan din da tsayawanka ya haɗu da harafi mai wasali bi dhammi da dhamma aw al kasri ko kasra rum kai sai kai ram kai ram ma'ana ana yin ram ne wajen harafi madmum da maksur wa ashmim aidan alladhi tarahu dhum kai ishmami ga harafin da kaga mushi dhamma kaman nasta'inu nasta'inu to sai ka mishi aura sai ka mishi ishmami anan kamar da yadda muka yi ko war rawm ityanu bi ba'd al haraka rawm shine zuwa da wani bangare na harka waqafar lokacin da ka tsaya wa haka za bi ba'd dhamma haka nan ma da wani sashi na dhamma bi ba'd al kasri eh huwa ma'anan rawm shine al ityanu bi ba'd al kasri zuwa da wani bangare na kasra maliki yawmiddin yawmiddin ni ni sai ka zo da wani sashi na kasran haka nan ma dhamma ita ma sai ka zo da wani sashi na dhamma din wa dhammuka shifaha min ba'idi ma tusakinu al-madhmuma lishmamu ifhama ishmami kuma ya ke ishmami ishmami din nau'i biyu ne wajen kira'a akwai ishmami da ake yin shi ta hanyar ishara kamar la ta amanna manna kamar nasta'in kamar haka wanda ake ta hanyar shara ko kuma wanda ake yin ta hanyar gaura harafi da harafi kuyila kuyila wa huyila wa guida akwai kuma ishmami wanda ikhlasu domini shi kuma wannan shi sai kaji luga ne kula kula lamma jaa uthman lamma ba'da wa ba'da ma raja uthman qula lahu kila ba sai ka ce kula lahu wannan aluga ne zo yi suna yi sosai kuwa suna yi sosai kuwa to don muka shifaha min bu'aidi ma rabawanka da za ka yi ga labba bayan ka daura bu'ai da matu sakkanul madmum bayan ka yi ma harafi mai zama dauri al-ishmam wannan shi ana ce mishi ishmam ne ifhama ka fahimce shi na'am sai menene haribu shakki kasan shi
to a kasan shi fi aridi shakli wa mimul jam'ila rauma wala ishmama aidan dakhala la rauma ba a yin raum da ishmam fi aridi shakli ga harafin da wasu le bijiro masa قل اللهم مالك المو مالك الملك قل اللهم ba ishmami idan ka tsaya kul ba ka kasar ka bijiro masa wasu ba to ba za ka ce ba za ka yi rawan ba za ka yi shiman ba sai ka ce ne kawai kul kaza da sukuni kawai asul wakafi wa mimal jami'i haka nan ma alaihim babu ishimami babu ram la rawma wala ishimam babu ishimam da ishimam anan aidan dakhala ba sa shiga ai la ai ma dakhala kazaka ha at ta'nis haka nan ta'u ta'nis in bil ha'i aratta waqfan ta'u ta'nis idan ka nufanci tsayawa a kanta da ha'un kamar rahma ni'ma duka za ka yi sukuni ne ba za ka mene ba ba za ka yi ishimami ba ba za ka yi ran ba la iza bita haka ne ko? ina kiran tusakin madmuma alishima mufhama na yi shi wadan muka shifaha rabawanka da zaka yi galaba guda biyu kana mai ishara wa ai da ma tusakkinul madmum bayan ka daura harfi mai dhamma ana ce mishi al-ishmam ifhaman ko ifhama ka fahimce shi bayan ishmami da ram wajen harfin da wasal ya bijiro masa ko mimul jam'i haka nan ma ba sa shiga wajen ha'u tani da aka tsaya kanta da ha'un lokacin tsayawa la idza لا إذا بالتاء في الضمير haka ne ko haka ne haka nan ma la idza bitta haka nan ma ba a sami rau da ishma idan aka zo aka tsaya da ta'un kamar rahmat bai ta maftuha ba ni'mat shajarat kalimat a suke sa'i da su wanda suke tsaya da ta'un din mun bance wannan ko to fi ha'id damiri imna almanu fi ha'id damiri hanin ishmami da ma ya tabbatu a ha'ud damir ba da man kasar idan ya zo a gaban harafi mai kasara kaman bi amri ah bi ahli ahli aw dhamma ko kuma akai ma harafin su dhamma kamar yarfa'u qultuhu duk ba za ka yi ishmami ba ba za ka yi ran ba aw ummi ummihima qad ishtahar haka ne to watan halaye ne guda hudu ya kawo wanda ba a yin muram da ishimami shine sai ci gaba da ce mana au dhamma ko akai maharafin dhamma au ummi ummaihima karish ta har wannan takamila ne kawai albayti يوم إذن يوم إذ يوم إذن حين إذن في الوقف لا روم إذن إذ التحريك عارض جلا يوم إذن شما باب روم حين إذن باب روم في الوقف لوقت عندك ساعة لا روم با أي الرومي إذ التحريك جلا عارض سبودا إذن wannan sukun harkan da kaji amma zalun tun tanwini arid ne ya bijiro ne id wa yawma idin ay yawma ne yawma izni kun gani wa antum hina idhin tanzuru ay hina id balagati ruhul hulkuma sai aka share jumlar aka musanya ta da mene tanwini ka wajen malamin nahwu ko wa kullu ma hurrika la tusakkina waslan wa tanwini fihi nawina wa kullu ma hurrika dukkan harafin da aka mishi wasali la tusakkin waslan to lokacin waslu karka daure shi wa tanwini fihi nawina wani winan da tanwini fihi ma abucin tanwini shi kuma sai ka mai tanwini shi abinsa lokacin wucewa إن ربي رحيم ودود رحيم و bayi an kawo ta ni ba sai ka yi digami karka ce za ka wai tsaya babu wannan za ka wuce babu wannan tanwinin za ka yi idigami a nan gurin والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استؤمل في أحرف تنبيه كو تو yana sai mana fadakarwa ne guraren da ake samun raum ishmami halatar wasuli shine sai ce war raumu wal ishmamu fil wasli ana yi ram da ishmami halatul wasli wa fi ghairil akhiri ba a kuma a wani gurin karke ustu'mila ana amfani da su fi ahrufin ga wadansu harufa sai ka ce warrawmu wal ishmamu ustu'mila fi ahrufin fil wasli wa fi ghairil akhiri kun gani wata an sami ayin da aka yi ishmami da rawm halatul wasli ba lokacin da aka tsaya ba فبهما للكل فقر أن ككرنت إشمامي لتنوين ديك سبين بالحتم واجبي في ما لك لا تأمن من سكي إشارة لبنك من كما هكا wannan kuma kowace kira fa da za ka iya yi malaka la ta manuna ala yusuf ram kenan malaka la ta manuna ala yusuf kowace riwaya za ka iya yi mun fahimci wannan ko? eh ta manuna ne aslan ba haka ke na jin mun ganshi cikin sarfisabili shafi ko? na'am wace ubatun a shan mafi ladni lada kafin wa an hurro mu fihi warada wace uba shi imam shi uba a shan mai yanayin ishimami fi ladunni bilkahafi ko? milla dunhu ne lada kafin na cikin suratul kafi gowar da raumu anhu fihi an samu raumu a wurin shi idan ya zo a kadi balaguta min ladunni uzra haka ne ko kadi balaguta min ladunni sai isharar labban shi min laduni sai ram kuma an samu duka shi shi shuba shi ne kada yake mutu da wannan mun fahimci nan ko wa kullu ma adgamahu fatal ala fa huwa ka mawqufin alaihi musjala to akwai almadul sakin almudgam mutamathilani ko mutakalibani ko mutajanisani tsakankanin kalmomi guda biyu da aka samu a ruwan su sai ana idgamin su kaman wayastahyuna nisaahum alam tara kayfa rabbuka to wannan ka sashi kaman madul adl sukun kana kana da fuskuki guda uku alam tara kayfa rabbuka bi ashabil fil alam tara kayfa rabbuka bi ashabil fil alam tara kayfa rabbuka bi ashabil fil kana da wadannan fuskoki guda uku kaga yayi dai madal adul sukun ko shi ma sai ce wa kullu ma adgamahu fatal ala dukkan harafin da fatal ala ya idgama sanan mutamathalin kuma takarbani kuma tajanisani tsakankanin kalmomi guda biyu fa huwa kama mawqufin alayhi muzdala fa huwa to wannan hukuncin sa kama mawqufin alayhi kaman madal adul sukun ne da ka tsaya kansa musdalan ay mutlakan kawai fama yura birraumi wal ishmami me yake nufi da mutlakan waqafan yasugu ma adhal idgami fama yura birraumi duk wanda aka mici za a mishi raum wal wal ishmam za a mishi ishmami waqafan lokacin tsayawa to yasugu ma adhal idgami lokacin da aka yi idgamin wannan arwayan susi to shi ma ya halasta aimi ne ishmami da idgami din shi ma Allah ya ba mu iko zamu zo mu darasi musamman akan wannan lakin al-ishmama ma al-ba'i ma wa ma mimin wafa halatar idigami mtana lakin na ishimama mtana sai dai an hana yin ishimami din ma alba'i wa ma mimin tare da kaga ba'un da ba'un sun zo mimin da mimin sun zo ko ba'un da ba'un sun zo ba'un da mimin ko mimin da ba'un surori guda hudu kamar yadda ibn al-jazari shatibi ya kama a cikin shatibiya ko kamar nusibu bi rahmatina nusibu bi gaba gaba ko to babu ishmami babu ram kaman kuma misali ya alamu ma babu ishmami babu ram a wannan gurin wa ashmin bi ghairi alwaqfi fi ma dhukira kayi ishmami bi ghairi alwaqfi ba lokacin da aka tsaya ba fi ma dhukira cikin wani abin da aka ambato muqarina taskina amma kana mai hada shi da sukuni watan sai ka daura harafi sannan suka ishmami din lamu akhira ba za ka jinkirta daurewan bane sai ka yi ishmami sannan kuma sai ka yi sukunin harafi a sai ka daure ne tukuna sannan ne sai ka mene sai ka ishmami din ko kuma ram din watan mafi nisfi jumadal akhira ama na a ko abin nan kowace riwaya musamman susi eh ai shi ne ce za mu zo mai magana kan wannan allah da wani lokaci can insha allahu ta'ala وتم في نصف جماد الآخرة آم هدايا آم هدايات علي من ظاهرة وتم وانا لتافي ياتي كني وتن يكمل وانا وانا لتافي في نصف جماد الآخرة أتكر رب وتن جماد الآخرة كنغاني آم هدايات شكرا كوتتكا علي من ظاهرة ظاهرة ga sunan ha'un zai baka na ka kawo ha'un namban shi a cikin abin nan hisabi da ainihin da za'un su ne zai baka tarihin wannan tarihin wannan littafi ha'un din nan zai baka menene zai baka na biyar ko ainihin zai baka na saba'in za'un zai baka na ritar to shine lokacin da aka wannan littafi din shekaran kenan ba walhamdulillahi allazi man manna bima arshadana bihi wajada karama walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi manna bina wal allazi manna bima arshadana wanda yayi mana baiwa da irin abin da ya shiryatar da mu ya shiryatar da mu zuwa ga ilimi kuma ya mana baiwa ga shamun rubutu to mun gode ma Allah wajada kuma ya kyautata ya mana bai wannan da shi ya kyautata bai wannan da shi karma saboda daraja watan saboda takarruman bi ma'ana thumma salatu ma'a salamin abada sannan tsira da aminci har abada su tabbatu minhu daga Allah alal ladhi bihi al hada ay alal ladhi hadal khalqa bihi hadal khalqa bihi ga wanda ya shiryatar da bayinsa da da shi watan tsira da mace Allah su tabbata ga Allah subhanahu wataala a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine Allah ya shiryatar da mu ga baki daya zuwa ga tafarkin Allah din ta hanyar Muhammadin khairul wara wanda ke shine fiyayyen talikai wal ali da iyalansa da danginsa wa sahabi da sahabbansa matalal qur'ana talimatala talil qur'ana matukan za a sami tilan alqur'ani ya tilawarsa inda za a samu wani yarire qur'ani ko to muna wannan addu'a din ga manzo sallallahu alaihi wasallam to insha Allah ta'ala za mu dakata nan abinda Allah ya bamu iko muka daidai Allah ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya farta da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyarawa a gurguje kenan mun kammala wani karatun wani littafi na al-Imam Tibi kada ku manta Dr. Ivan Richard Swell ya karantar da wannan littafin yana nan darasin da ya je can ya je wajen mutanen Syria ya musu daura haka kuma kamancin wannan to ya yi musu wannan littafin gashi na a intanet kana sawa za ka gan shi to Allah ya saka musu da alheri Allah ya samu dace to kun yanzu ka karatu mu zai takaito akan annazmul habib ko insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk